بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, goma ga watan Jumada Thani, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da tara ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dal al-qism al-awwal ar-raddu alaihi fi kitabi summatadait ta'alifu Dr. Ibrahim bin Amir ar-Ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba za mu tashi inda mala yake ca fasa bata bi haza to ya tabbata kenan a bisa bayanan da suka gabata anna aisha ta radiyallahu anha cewa ita sayyida ummuna aisha Allah ya ƙara mata yarda ma aradatul qitala awwalan tun a karan farko fito wanda ta yi aisha bata nufi yaƙi ba wani dimat an shahidatu ba'da wuqu'ihi kuma da yakin ya faru ba a bisa nufinta ba, sai ta nadaman me ma ya sa ta fito. Fala in kana zamban fahuwa magaforun laha min waje haini, ƙaddara ma wannan abin da Aisha ta yi ta samu zunubi, to ai ta cancanci a gafarta mata ta fuska biyu, bi adamil ƙasdi, na farko abin ya faru ba da nufi ba. wattaubati minhu da kuma tuban da ta daga wannan abin. Fahaza ma'a ma sabata annaha kharajat li qasdi hasnin tare da cewa Aisha ta fito da kyakkyawan manufa ne wa huwa sulhu bainal muslimin shine samar da daidaito da sulhu tsakanin musulmi. Fahiya bi zalika ma'ajuratun to akan wannan ita Aisha a bar a rubuta mata lada ne ala qasdiha a bisa wannan kyakkyawan nufi nata, magafurun laha khata'uha sannan kuskuren da kuma ta yi, to abin a yafe mata ne. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? To me na zagi da cin mutunci jama'a, in ban da dama zuciya ta gamsu ta zagin ta cin mutuncin. Wa mawqifu Ali radiyallahu anhu min al-harbi shi kanshi matsayin sayyidina Ali dangane da wannan yaƙi dalilin ala annahu yara annaha harbu fitina shi kai sayyidina ali yana ganin wannan fitina ne kawai ya faru mun gano wannan da kyau ko dan shi ma ba yaƙi ya zo yi ba fitina ne kawai ta tashi bayan da suka iya walihaza tamanna law lam yadkhulha wannan yasa sayyidina ali ya gorin ina da ma bai shiga wannan fitinar ba wa annahu mata qablaha bi 20 sana yi gurin ina da ma ya mutu kafin faruwan wannan abin da shekara ashirin. Wa zalika lishtibahil umuri fiha saboda irin yadda al'amari ya zo ya rikici. Wal kaunihi lam yazhar lahu anna fi qital mukhalifihi yawmal jamal haqqan zahira saboda sayyidina Ali yana ganin yakin da aka yi a ranar Jamal da ya yaki waɗanda ba su mara mai baya ba sayyidina Ali ba yana ganin yaƙansu wai gaskiya ne daidai ba ne a fili ya san ba daidai ba ne. Au annahu kana ya ta fi mukhalifihi ma ya ta rafida fihim kuma sayyidina Ali bai kudurce irin abin da ‘yan shiya suka kudurce a kansa Aisha da Zubair da Ɗalha ba, minal kufuri war ridda irin yadda ‘yan shi'an yau suke ganin wai sahabbai sun kafarta sun yi ridda sayyidina Ali bai kudurce haka a kansu ba. mun gano wannan da kyau ko warriddati anil islam bi kudur cewa sun yarda sun bar addini ba bi khurujihim li ali radiyallahu anhu mun gano wannan da kyau ko li harbihim li ali saboda zuwan da suka yi suka yaƙi sayyidina ali fa innahu law kana ya taqidi fihim haza da sayyidina ali ya kudurci cewa sun kafarta sun yi ridda lama nadima ala qitalihim zalikan nadamal azim da ba a ruwaito yin nadama babba da ya zo ya yi ba, wala fariha bi qatlihim da kuma ya yi farin ciki da yaƙansu wa italihim ko da kashe su da ya da yaƙansu da ya da ya yi farin ciki, lima fi zalika min izzil islam, saboda inda sun yarda sun kafarta ya yaƙe su, to wannan ya ɗaga addinin musulunci ne wa ƙam'i a da'ihi da kuma rushe maƙiyan shi. wale ma fihi min al'ajir al'azimi da kuma irin abin da zai tafi da shi na lada babba, kama hasala zalika min huba da ƙitalal khawarij irin yadda ya farin ciki ya ji daɗi a lokacin da ya ƙi khawarijawa, ma kaunihi la ya taƙidu kufrahum tare da sayyidina Ali bai ƙudurce cewa khawarijawa kafirai ba ne, amma ya yaƙe su ya karkashe su. Illa annahu fariha bi qitalihim sai dai ya yi farin ciki da yaƙansu da ya yi farhan aziman farin ciki mai girma. Wa kabbara Allah sururan bi qatlihim kuma ya kabbara saboda cike yake da farin ciki akan ya karkashe su lamma ta'akkada lahu wasfuhum yayin da aka bi siffansu ɗaya bayan ɗaya aka gane su ne takadaran da annabi yake nufin da a yaƙa. Alladhi ahida bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya mai bayanin su kuma ya sauran al'umma bayanin su. Wa min zalika wujudi zisadiya a sudayya da kuma da aka samo cikin rundunan na khawarij aka samu su sudayya wani mutum ne wanda dantsan hannun shi ya yi girma yadda ka san nonon budurwa annabi ya ce cikin khawarijawa mai wannan siffan zai bayyana to lokacin da sayyidina ali ya yaƙe su ya gama ya ce a je a bincika cikin sojoji na waɗannan hawarijawan ana bincikawa sai ga zo su dayya a cikinsu. Kun gano wannan da kyau ko sai kabbara ya ji daɗi. Alama ja a zalika muharrajan fi sahihaini wannan bayani na farin cikin da sai na aliyayi ne yakan hawarijawa ya zo cikin Bukhari da Muslim. Ka duba sayul Bukhari a kitabun manaqib babu alamatin nubuwati fil Islam fatul bari mujalladi na takwas lamban shafi na 617 da 618 a lamba hadisi na 3610 haka muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabun zaka babu takhari da alaƙital al-khawarij a jisi na biyu shafi lamba hadisi na 748 da 749 ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa fi haza akbaru raddin ala ha'ula'in rafida male ce a cikin wannan bayani akwai babban mai da martani ga ‘yan shi'a fi ashabin nabiyyi sal'atta'ini na fi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke sukan sabon annabi almuttahimina lahum kuma waɗanda suke zuwa suke tuhuman su bil azaimi ga abubuwa manya-manya da abubuwa iri-iri suna faɗin maganganu miyagu a kansu falau kana lahum uqulun da ‘yan shi'a na da cikakken hankali lama haddu an mawqif Ali da ba su kauce ma matsayin sayyidina Ali ga waɗanda suka yi faɗa da shi daga cikin sahabbai ba min mukhalifihi ga waɗanda ya samu saɓani da su alladhi lam yakun yattahimuhum fi dinihim kasancewar sayyidina Ali bai tuhuman sa addinin su wala yazummuhum bi shay'in mimma yatashaddaqu bihi haula kuma sam sam sayyidina Ali bai zargin su irin yadda waɗannan suke zurfafa zargi a kan sahabbai da duk wanda ya samu saɓani da sayyidina Ali al'affakuna waɗanda suke ƙirƙiran ƙarerai almujrimu na cikakkun masu laifi. Bal sabata sana'uhu alaihim kai ya ma tabbata shi sayyidina Ali ya bansu ma yake yi. Wa wasfuhum lahum bil imani wa taqawa kuma yana lissafa da siffanta su cewa masu imani ne da taqawa wastighfaruhu lahum kuma yana masu istighfari kama ta kaddama naqal zalika mufassalan fi ma qad sabaqa min al bahasi kamar yadda ya gabata a shafi na 243 da shafi na 247 duk mun ji irin yadda sayyidina Ali ke faɗan kalmomin mutunci ga bayan Allah wa kama marra qariban istighfaruhu li Aisha kamar yadda ya gabata nan gaba kaɗan irin istighfarin da Ali ya zo yake masai da Aisha wastighfaru halahu da kuma istighfarin da shi ya mata ku koma cikin wannan littafi shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu faradiyallahu anhum jami'an Allah maɗaukin sarki ya yarda da su baki ɗayansu Allah ya ƙara amincewa da su ya ƙara yarda da su Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shine mala yake cewa wa amma ta'anar rafidi fi ummin mu'minina Aisha bi qawli Ammar kun san shi wancan ɗan shi'an ya ɗauko maganan Ammar ne, da ya ce ga Aisha nar matan annabi duniya da lahira, ya so ya makale da wannan maganan ne ya zama abun suka gare ta. Kun gano wannan? Yake cewa wallahi inna hala zaujati nabiyyukum fi dunya wal akhirah. Yace wallahi ga Aisha nan matar annabinku ne duniya da lahira, walakin Allah tabaraka wa ta'ala ibtalakum biha, Allah maɗaukin sarki ya jarrabce ku da ita, liya alama iyahu na amhiya, domin ya san cewa Allah za ku yi maɗa'a ko ko ita. Ai, babin da ya faɗi ba kenan, kuma ya kawo wannan maganin ne wai don ya zama abun suka ga ummuna Aisha, farraddu alaihi, Mala ya ce martani a kan shi kamar haka, Allah fi ƙauli ammar haza ma yi ta'anu bihi ala Aisha. Mala ya ce, ta wannan maganan da ammar ya yi babu wata masuka a ciki akan Aisha, radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda. balhi bal fihi a'zamu fadilatin laha kai falala ne ma mafi girma na sayyida Aisha ya bayyana a cikin hadisin wa hiya annaha zawjatu nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi dunya wal akhirah shine an bayyana cewa ita matar annabi ne duniya da lahira fa ayyu fadlin a'zamu min haza wani falala ne nan mafi girma kaman wannan, wa ayyu sharafin asma min haza, wani ɗaukaka ne mafi burunƙasa kaman wannan, fa inna gayata kulli mu'minin ya ce domin abin da kowane mumini yake nema a duniya ridallahi wal janna shi ne ya sami yardan Allah maɗaukin sarki kuma ya sami aljanna. wa Aisha radiyallahu anha kada ta haƙaƙa laha zalika. To Aisha duk ta samu wannan, bi shahadatu Ammar radiyallahu anhu da shaidan Ammar ɗan Yasir alladhi kana mukhalifan laha wanda shi Ammar baya ma goyon bayan Aishan. Fin ra'ayi fi tilkal fitna ma'ana ba yana goyon bayan cikin ra'ayinsu bane a wannan yakin da aka zo aka yi, yana bayan Aliyu ne. amma kuma ya ba da shaidan cewa ita ɗin nan matar annabi ne duniya da lahira. Mun gane, wa annaha ita Aishan nan satakunu fi a'alad darajat fil janna za ta kasance a maɗaukakkiyar mafi ƙolu-ƙolin daraja aljanna. bi suhubati zawjiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin auren mijinta manzan Allah, kama shahida lahabi zalika Ali nafsuhu, kama yadda shi kai sayyidina Ali ya shaida haka, ba'adan tihaya harbil jamal bayan da gama yakin jamal alama na kalar tabariyu a bisa abin da alimamu tabari ya ba da labari annahu ja'aha fa asnat alaihi khaira lokacin da Ali ya je wajen Aisha ta zauna ta yi yaban alheri a kan shi, wa asna alaiha khairan kuma shi ma kan shi sayyidina Ali ya yaban alheri a kan wa, a kan Aisha. Wa kana fi ma ƙala cikin abin da sayyidina Ali ya faɗi kan sayyida Aisha ya ce, ayyuhan nas, ya ku mutane, sadakat wallahi wa barrat, abin da Aisha ta faɗa ta faɗi gaskiya, sannan ta kuɓuta daga duk abin da ake zarginta wallahi da gaske Allah take bi, wa innaha lazawjatu nabiyyukum fid dunya wal akhirah kuma Aishan nan dai matar annabinku ne duniya da lahira to yanzu Aisha me kuma na suka a kanta mun gano wannan jama'a akwai abin suka ga Aisha akwai wani abin zagi da wani zai makale ya zage ta wannan zagin ya tasiri a kanta la jama'a kowa ya zama mutumin kirki dan in ka zama mutumin kirki ko in wani ya je zai zage ka ko kakara kaka kare Allah zai tada wanda zai tare kare maka kana kwance kawai sai Allah maɗaukin sarki ya tare maka ba tare da kayan wani jijiyon wuya ba yanzu wanda suke zagin Aisha su da kansu ne kuma suka kawo labari ga ɗan tim ɗinsu ya ce me matan annabi ne duniya da lahira shikenan wannan ya isa Aisha kawai shikenan Allah ya sa mu dace Malik ya karanta tarihu tabari a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da hudu. Jama'a kun sa abin da ya sa malam binibini kaɗan ya ce tarihu tabari, binibini kaɗan ya ce tarihu tabari. Saboda ‘yan shi'a duk ƙarerayin da suke kawa suke zagin sahabbai suna dogara da menene tarihu tabari. Sa ce ai ahali sunna ne. Shi ko al'imamu tabari bari ku ji abin da ya yi. Ya tattaro abubuwa ne a cikin littafin shi, al-gathu wa thamin. nagar da na banza wanda ya inganta da wanda bai inganta ba. Wai in har ka kai ga karanta wannan littafi na tarihu tsabari, to ko ka kai ka iya tace isnadin ya inganta ko bai inganta ba. In ko kawai ka je kai nazarin larabci ne, jama'a nazarin larabci ya kowa zai iya. Har makaɗi a Misira da sauran ƙasashen Laraba ai zai iya, shi fa karatu malami ke koyar da shi. Ba ka sai littafi ka ja kawai ka bude kai nazari ba. to ‘yan shi'a zuwa suke kawai sai su buɗe su share isnadin sai ce to ai gashi ya ce sai ɗabar ya ce a ai na ce maka bai inganta ba sai ce a ina ka faɗa sai ce isnadin kun gano wannan da kyau ku sai ce to ai kai baka gani ba sai a ce to ai littafin ya fi ƙarfin ka ne saboda ba ka da idan da zaka ga ya inganta ko bai inganta ba saboda kai makaho ne me makantan shine ba ka da ilimin hadisi da zaka tace gano wannan to kuma a duniya ba wanda yake ɗan shi'a ƙarya wajen ba da labarin maganan mutane a littafi ɗan shi'a da zai zo ya ce maka a littafi kaza an ce kaza Allah karka yadda inda zai rantse ma da duk abin rantsuwa ka ce kawo ka gani yanzu wani ɗan shi'a zama ya lissafo cewa ai ahli sunna ma a cikin littattafansu sun ce Qur'ani bai cika ba, eh ta kawowa littafi kaza, littafsiri kaza, littafi kaza, tafsiri kaza. Ko za abin mamaki in ka ɗauko tafsiran ka duba, sai ka ga malaman suna warware maganan ne, suna bayyana magana ce mai rauni, sai su sare nan, sai su sare nan, sai su kawo maka wannan. Kamar yan da yan kiristoci ne suke yi, sai kirista sai zo ya samu ba ƙauye wanda bai san addini ba, sai ce kai me kake zargin mu mu kiristoci a kai da yi sai ce muna zargin hukunci Allah uku ne sai ce akwai Allah uku a Qur'ani ai in ga ce a ina sai ce Allah ce inna Allah salisu salasa kuma sai ai sa'a a ƙauye akwai wanda ya je haya Islam ya san inna harfi nasbin ne wa taukidin sai ce inna Allah sannan kuma ga Allahu ya zama mansubun bi inna sai ce inna Allah lalle Allah salisu salasa ɗayan Allah uku ne, sai ce la ilaha illallah ya tabbata cikin Ƙur'ani. Amma fa akwai abin da ya cire a baya, shi ne me, laƙada kafaran lazina ƙalu. Haƙiƙa masu cewa Allah ɗayan Allah uku ne sun zama arna sai ya cire wannan. Sai kawo me, inna laha salisu salasa, abin da yin shiya suke kenan. Ko kuma irin abin da Kiristoci suke yi, sai zo ce an ce fa wailul lil musalli azaba ya tabbata ga masallata haka zai ce sai ka ce a'a azaba ya tabbata ga masu sallah eh yanzu duk wanda yake sallah to ba ku ke yi ba kuma ga qur'anin ku ya ce wuta za a sa ku saboda ku daina kun gano wannan da kyau ku zai ka ce a'a karanta gaban fa wailul lil musallin azaba ya tabbata ga masallatan da alladhina hum an salatihim sahun waɗanda ke sakaci game da sallansu. Kaga mun kawo maka misalin datsa farko da kuma datse me ƙarshe. Haka suke ma'ayan da ke bayani akan ahalal baiti inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahalal baiti wa yutahhirakum tatheera ita kuma gaba da baya suke mata suka sara farko kuma suka sara me ƙarshe Hisa in ɗan shi ya gaya maka magana ko ka natsu, karka ce wallahi ya kawo littattafai da yawa, ai fir'auna ma in ka same shi yana da dalilai ya faɗa, shaɗan ma yana da dalilai ya faɗa, amma dalilan dalilai ne, ba dalilai ba ne, Allah ka yin shiya suke sai kun yi hankali, Allah ya tsare mana imaninmu. Wa bi haza qad ja'a hadisu sahih al-marfu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da wannan ne hadisi ya zo daga annabi alamara wal hakimu fil mustadrak bisa abin da al'imam hakim ya ruwaito a cikin al-mustadrak ko ala sahihaini min hadisi aisha ta radiyallahu anha a ruwayan sayyida aisha Allah ya ƙara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala laha annabi ya ce ma aisha amma tardina an takuni zaujati fi dunya wal akhirah haba aisha ta wai ba za ki so ki zama ke ce matata duniya da lahira ba? Ƙalat bala, Aisha ce, iyi, wallahi ina son haka, wallahi, ƙala sai ce fa'anti zauje tifi duniya wal akhira ke matata ce duniya da lahira. Yau sai wani ya koma yana zagin Aisha, to don Allah ya haɗa rikici tsakanin shi da annabi ko bai haɗa ba, haba jama'ar annabi. Ana zagin Aisha. ‘yan shi'a ko kunyan annabi ba sa ji, wannan fa matar manzan Allah ce. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Ban ga wani dalilin zagin Aisha ba, ban ga wani dalilin cin mutuncin Aisha ba, ban ga wani dalilin a zo ana faɗin maganganun da ba su tabbata ba kan wa, kan Aisha. Kuma a ce matar annabi, ku ji fa, sai fa da ya kawo ya ce, matar annabi ne gatanan duniya da lahira, amma tijjani as-samawi kuma ya iya zaginta. mun gane shi yasa an kana zaune sai ka ji wani yana zagin wani babba sai ka ce ba matsala yana bin addinin su tijjani as-samawi ne da suke zagin su Aisha addinin duk iri ɗaya ne Allah ya kiyaye to wannan ruwaya ma ce hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak a mujalladi na hudu a lamba na goma wa qala yace hadisin sahihun wa lam yukhrajahu ya ce hadisi ne ingantacce walam ya jahu amma Bukhari da Muslim ba su fitar da shi ba. Wa ƙalar zahabiyu fi talhis, al'imam zahabi ya faɗi a cikin at-talhis al-matsabu fi hashiyatil mustadarak ya ce sayihun kama aure da hazal hadis al-mustafa al-adawi fi kitabihi as-sayihul musnad min fada'il sahaba wa hakama bi sihhati al-hadis sabha kuma ya hukunta hadisin ya inganta a shafi na 356. shi yasa hadisi ne ingantacce garan dangan gariya ina fatan mun gano wannan da kyau hadisi ne ya inganta garan dan ba wani abin da ya taba hadisin ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala yake cewa fa yakunu hazal hadisi min a'azmi fada'il aisha radiyallahu anha wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ke bayyana mafi falala da ɗaukakan sayyida aisha Allah ya ƙara mata yarda ولهذا أورد البخاري الأثر السابق da wannan ne al-Imam al-Bukhari ya kawo wancan asari wanda ya gabata an Ammar daga Sayyidina Ammar fi manakib Aisha radiyallahu anha da yazo zayyana darajoji da falaloli na Sayyida Aisha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda yace unzur sayyul Bukhari yace wannan asarin na Ammar ka duba sayyul Bukhari kitabu fadail sahaba babu fadli aisha radiyallahu anha a fatul bari juz'i na bakwai shafi na ɗari da shida a lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da saba'in da biyu hadisi ne ingantacce ba ƙura ko ƙwaya ɗaya kan shi aisha matar annabi ne duniya da lahira babu zindikin da zai zo ya zagi sai da aisha kowane ne a waye gari a kalle shi da daraja kowaye kun gano wannan da kyau ku dole ne mu a aƙidanmu duk wanda ya riga ka wani aikin alheri to yana da daraja a wajenka. Aisha ta riga mu ayyukan alkhairai da yawa tana da me daraja mu a wajenmu. Matar manzon Allah ne, duniya da lahira ga annabi ya ce ba kya so ki zama ke an matata duniya da lahira ba, Aisha ce ina so ce to ke matata ce duniya da lahira. haka sayyidina ali ya tara jama'a gaba ɗaya a basara bayan yakin jamal ya tabbatar masu da wannan kun gano wannan nake ku jama'a ba aisha ba ba sahabbai ba ba tabi'ai ba kai malaman mu da suka gabata wajen aikin alheri mu wallahi suna da mutunci a idon mu babu kalman cin mutunci da batanci da raini da wulakanci da za a ji a bakin makansu sai dai alheri kawai da addan fatan alheri kuna fahimtar wannan to ‘yan shi'a tun da ake duniya ba a taɓa tsinannin halitta kwata-kwata ba wanda suka fara sinnanta cin mutuncin magabata irinsu mun gano wannan da ke ko su ne yahudawa duk da fajircinsu amma aka tambaye su dangane da manyan sai su ce mutanen kirki in aka tambaye nasara dangane da manyan sai su ce mutanen kirki kai hatta ‘yan bid'a ma fa suna yaban magabatansu duk da shegantakan magabatansu amma suna yabansu amma ɗan shi'a ne in an tambaye shi dangane da sahabbai amine sirkai na annabi sai ce ai sharruna waɗannan masharranta ne wai duk wanda ba kai mai abin da zuciyar shi ke so ba wai kai ka bi kowa sharri mun gano wannan da ke ku duk alherin ga sai ya ɓoye yanzu ga sayyidina ali ya ce aisha ba ta da laifi ko ba ka makaranta ba kuma ya ce wa inna hala zaujatu nabiyyukum fi dunya wal akhira matan annabinku ne duniya da lahira to amma sun kulle zuciyansu da kiyayya sun kulle ta bam suna ta waɗannan zage-zagen jama'a ba daga kafa don gane da magana akan shi'a kun gano wannan da kyau ko dan a Najeriya ba a taɓa bala'in da ya kai shi'a ba har wannan boko haram da kuke gani shi'a ta haifar da ita ya kamata ku san wannan saboda shugaban boko haram kaf ai da shine shugaban shi a ina a garinsu Allah ya shiryar da shi a lokacin ya komo masunna to ka sai ta bida in dai har kaɗaɗɗake ta sai dai Allah ya kwace ka mun gano wannan da kyau ko ka fita na bakin na albani zai wahala baka zama diddigan ƙaya ka san shi diddigan ƙaya matsala ne in ƙaya ta huda sai a kama a zari shi ko diddigan ƙaya sai an nemo fil an ta tsakulawa an yi daga-daga da wajen, ana gama kuma ka taka diddigen ya gagara. Mu gano wannan da kyau ku diddigan ƙaya na bid'a kenan. Ga bala'i ga musiba ya biyo baya, a bar shi a ciki bala'i, a cire shi musiba, kuma dole a yi. Ga su a cikinku amma ya kice su kuma ya gagara. Mun gano wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ci gaba da bayani da cewa wa ta'anun rafidi, kun ga sukan wannan ɗan shi'a bihi ala Aishata da ya ɗibo yake masayyida Aisha dalilun ala za'afi aqalihi wannan yana nuni akan raunin hankalin shi wa qillati fahamihi da kuma ƙarancin fahimtar shi wa haza misdaqu ma zakarahu ulama anhum wannan yana ƙara gazgata mana irin maganan da malamanmu suka faɗi a kansu anna ha'ula'in rafida cewa waɗannan ‘yan shi'a hum akzabun nasu fin naqaliyat in dai su ba da labarin karatun da ke cikin littafi ne sun fi kowa ƙarya ɗan shi'a ce maka littafi kaza mujalladi na kaza shafi na kaza wallah sun fi kowa ƙarya sai ka duba na kawo muku misali a baya ai sannan wa ajhalun nasu fil aqaliyat sun fi kowa wauta wajen a amfani da me hankali ɗan shi an zai amfani da hankali ya bi kowa wauta da girin gidi shi za mu zo muku da misalan wautansu a karatu na gaba saboda lokaci ya ƙure yanzu mala ya ce min kalami sheikh islam ibn taimiya wa qad taqaddama naqal mala ya ce mun yi bayani dangane da wannan bayani na ibn taimiya a shafi na 139 a cikin wannan littafi na al-intisar lissahabi wal al ibn taimiya ne ya ce ‘yan shiya sun fi kowa ƙarya wajen laƙani, wajen naƙali, sannan sun fi kowa wauta wajen me, wajen aƙali. Allah ya sa mu dace. Mahala ya ce wa annahu laisa fi ahalil ahawa, babu cikin ‘yan bin son zuciya kakaf a duniya a du'afu hujjatan, wanda suka fi kowa raunin hujja wala ahamaku kuma suka fi wauta minhum sama da ‘yan shi'a. In kana neman sayyidul hukama'u, in ga ‘yan shi'a ko riƙe ka tafi kawai, in ka neman shugaban wawaye dolaye kiɗimammu to su ne. Zakarahu Abu Nu'aym Al-Qasim Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam wa qad taqaddama naqaluhu wa takhrijuhu malici alkasim ɗan sallam ya ba da wannan labari mun yi wannan bayani a shafi na 131 a cikin wannan littafi a karatun da ya gabata Allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abin da muka karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum